saba'in da tara tashi na ɗari biyar da saba'in ko da sha shida a wata nuskar a wannan masallaci ne albarka na Uzai Fatu bin Yaman radiyallahu ta'ala anhuma wanda ke kundilan gandun albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya aka zamana malai ce babu fi fadaili Aisha ita ce sahabiya ta goma sha biyu babu da zai magana akan falalan da Aisha kai kana jin an faɗi sunanta kafin cewa za a shiga wani fage ne mai faɗi domin na Aisha kamar da muka sani tana cikin sahabbai guda bakwai da suka fi kowa yawan hadisi kamar yadda wani mawaƙi yake cewa sab'un min as-sahabi fawqa al-alfi qad naqal min al-hadisi an al-mukhtar khayr mudar abu hurairah sa'd jabir anas صديقة كذا ابن عمر وابن عباس صديقة وهي عائشة رضي الله عنها tana da hadisai kusan dubu biyu da ɗari biyu da goma hadisan da ta rawaito waɗanda ce daga bukari da musulun suka yi ruwa yana na aisha sun rawaita hadisai ɗari da saba'in da hudu daga gare ta sannan kuma bukari shi kaɗai ya yi tafarruki da hadisai hamsin da hudu imam muslim yana da hadisai 69 wanda wato wai ya kai ta da shi nan ana aisha ne abinda nake nufi in ba anan ba ba inda za ka same shi daga nan aisha wayannan hadisan guda 69 shi kadai ya rawaito da bakin da tana cewa Allah ya fifita na kan sauran matan annabi ne da abubuwa guda tara kafin mu ji hadisan za mu ji wasu hadisan da za mu biya sun kawo wasu amma a dunkule ta yi magana a kan na farko shi wanda za mu biya a hadisin farko wanda take cewa mala'ika ya zo da surar da annabi alaihi salatu wassalam ya nuna wa annabi alaihi salatu wassalam surar kusan karo uku kuma daga baya Allah ya tabbatar da wannan lamarin tsakaninta da annabi alaihi salatu wasalam in kafin ya aure ta Allah ya to turo malaika ya nuna mar wannan matar ta sannan na biyu take kuma ni aka aura a matsayin budurwa duk mata annabi alaihi salatu wasalam gaba ɗayan su zaurawa ne amma banda nana Aisha radiyallahu anha sannan kuma za mu biya a jihar mu take cewa ya rasu ne a ɗakinta inda ake zuwa yanzu a annabi sallama aikin aisha ne inda za ka je ka bayan kai wa annabi sallama ka matsa kaiwa abubakar ka matsa kaiwa umar ɗakin aisha ne saboda haka wannan falala ce ta uku ta hudu kuma take bayan haka bayan nan kuma kabari na kabarinsa ɗakin ya je zama makwancin annabi alaihi salatu wassalam bayan ya rasu a ɗakin nata sannan kuma take cewa mala'iku sun kewaye ɗaki na har yanzu ba saboda haka mala'iku suna kewaye da wannan ɗaki bayan wannan kuma tana cewa wahayi na saukar masa alhali muna kwanta tare muna mayafi daya wahayi ya saukar masa wannan ma balalai sannan take cewa kuma ni ce yar khalifansa babban abokinsa shi ne halifansa kuma babban abokinsa saboda haka wannan ma ni zace ne zaman kanta sannan take faɗa na tabbas cewa Allah madaukakin sarki ya wanke ni daga kazafin da wasu suka yi ni farko sabai samawat sannan na tara na da ita take cewa ni ce wanda Allah madaukakin sarki wato ya zabe ni a matsayin wanda take ce mantacciya ne karfi domin Allah ya ce akai ba su da sayyidina wa tayyibuna li tayyibat kaga Allah yana gaya wa duniya cewa Aisha tayyiba ce to wayannan za mu ji wata hadisan da za mu biya wasu kuwa sai a wasu hadisan daban Allah ya kara masa yadda kace ana hadisi an fa gamsu liya wa tis'atu wa sab'un hadisi dubu ɗaya da ɗari biyar da saba'in da tara ana aisha radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha da na aisha Allah ya kara mata yadda tace annabi ya da mun Allah tabbata ga yi ya ce mata Kori duk jin manani marakai sau biyu ana nuna miki hotonki a bakin sau biyu shi ne kaga daga cikin balalar da muka faɗa a ra'an nake bi sarakatin min hariri yake ina ganin ki ana zuwa sai a nuna min ce a wani yanki saraka bi ma'ana kida wani yanki na alhariri sai malaika ya zo nuna masa ta san wannan ya kalle ta da kyau wa yaqulu fi jihadihi imra'atu wannan to matar ka ce haka karka nuna annabi a mafarki wannan matar ka ce فاكتب عنها wane mutum yace wato amma na babbi ba na aifa ilahiya anti sai aje ga aje ce ko kuma wato an kawo ta an nuna wa ita a cikin wannan hoton kamar ta halin da zai fuska ta sai a ce to buɗe ma ya fuska ga wace ce shine babbi ba na kamar da wasu malamai ke cewa ka annaha kanat malhufatun bil harir mugaddatul wajhi sai kamar jalin ne ya fuskanta da alhari yace ana yayewa ji naga ashin kici sai zai an ji sai a sai ga kici fa aqulu ina cewa in yaku hada min indillah yumdi yace da nayi mafarkin na farka sai in dai wannan daga Allah ne zai zartar da shi kuma ga ya zarta cewa ita din aka aura wannan shine abin da hadisin farko ya nuna me hadisin yake nuna na farko yana nuna fadilatu Aisha radiyallahu anha wannan nan na Aisha Allah ya kara mata yadda na biyu sidiqu ru'yan nabi gaskiyar mafarki annabi alaihi salatu wassalam na uku استدل به البخاري وغيره على جواز النظر الى المراه قبل التزويج Imam al-Bukhari ya gama hujja da wannan hadisin cewa ya halatta mutum ya gama ta kafin ya aure ta. Ya halatta. Hadisi bai gama ta dubu ɗaya ɗari biyar da tamanin. Ana ja kalat da na ja ta ce kala ni Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yake da ni inni la alamu idza kunti anni radiya. Ina ganewa idan kina da yarda da ni abin miji idan muna zama salim alim zama lafiya lokacin da mata da miji wannan wani hoto da yawa hadisin zai nuna ma cewa ka gane yadda yan drama da celebrity suke gaya ma aure ba haka yake ba shi za a ke ta samun matsaloli yanzu da matasan muka ɗauka yadda ka ga yan drama suna ba da hoto a yi tim mai awa shida kaza an gama lafiya lau a gida ne babu da tarazo da mota da kyau ana yawo da ita na dauko fulawa yana dauka to dai wasu da dauka aure haƙi to shi za su kawo ke kantera suka faɗo sai ga mutum yanzu matashi da ƙananan shekaru ya yi aure da yawa me yasa saboda bai gane lagon zaren ba asali a jikin bera aka dora amma da ya hau abin hawa ingantacce to zai gane gugur da yake aure alai kuwa ai wani kurma yana ne yanzu ya kana rawa kai ji ce kuma ka aure eh da ya kai mata ko mata ji kana rawa kai ji ce ma aure ya san gugur da yake san ka Ku saboda haka wannan jini kaga nan za a yi magana akan language dan wani yanzu yana nan zaune da iyalinsa matashi ya ya wurin shekarar biyar ya yi zancen shekara goma ya gama bautan gunjinsa shekara goma sannan ya zo aka yi aure yanzu shekarar biyar an shiga ta shida ta bakwai ba wani ma takwas ɗin amma har yanzu bai san yaranta ba bata san shi ba na taɓa gaya wasu wannan saboda rigimar ta ƙi cinyewa ana kai zuwa yau da jinsi ka san matsalar kuku sai ba su san yaran da zuwa bai san naki ba wallahi ku wannan shekarun da kuke magana an yi titanic loving da ake magana an gama amma na wasu san yaran junan su ba to shi ne illa to kaga wannan hadisi annabi alaihi salatu wasalam da wasu suka yi nisa da su da maganganun magabata a nan za ka gane ya zamanta cewar ce bari ku bi yadda ake gane language sai annabi ya ce ina ganewa in kina fushi da ni in kina ni yarda da ni ana azawa ina ganewa wai za ku ce anni zabba idan kuku kuke ma ina ganewa in kina ana zaune kalau ina sani me yake nuna ba cewa gidan annabta ma ana samun wannan san sabani san wallan kana gidan ka korawa in ba di aula wani ya zo kawo sai ina Umar kara na matarsa kawai yana zuwa da kofar gida ya jiwo masu sai na Umar na daga murya yana shauki sai mutu shiru sai ya jiwo kawai shi kuma Umar zai fito dama a yi ana gaya wa mata ko a karatu cewa wannan shirin da maza suke muku ko da su da ba gida na alheri domin idan kika take yi momitin abin da yake ransa ko ba za ki ji da dadi wani mutum da yake magana ba amma idan yayi ba abi ba ya fito da tawala yawa saboda haka bom ne da gaskiyar da shi saboda haka in yayi shiru ki cewa amma da ke ba hukaci ya gwara ki zauna a ma hukaciyar da ya magana Allah ko ta ce ba ki guri gwara haka saboda barin ku wani lokacin a bada iskar kuma kafin a dawo tunda kuna da rauni sai ki gane ba kyauta ba da yawan suna samun wannan matsala amma idan zai retaliation to ba za ki ji da daɗi ba sai na umar kawai ya zo zai fito ya bamma da gida sai ga mutum ya juya daga bakin tsoron gidansa ya yi ta gure zai tafi sai inda ka matsawa me ya kawo ka gidan rana ka dokar ita wallahi ka rana ka ba shi daga gwara ma ni da kai zai dariya sai dariya yake to kai baka san ai duk mata haka suke yau ka more su ne gobe su more ka ya ka dabi'ar mu kuma da fa eh kuna da a tarihin da shine wanda wanda ya zama halifa ya zo yake wa matar da wanda ya fito yake kile za ta ce me ne ma take wallahi ba abin da kike ma ina jin tsoron kada dalilin da yake ka sa in jin saba wa Allah saboda ai ana samu mata amma baka samu mace fat lady wa ga ga wani akwai wanda bai auro bayan ya zama kansila ita ta wannan classical horizontal one ce da ita za a daɗa zuwa taro domin ita ta iya karkata ɗan kwali northwest sannan ta iya magana tana zuzzare ido shi sa ne da ita abin da nake gaya wa matasa kenan muna lacca aure cewa ita mace da Allah yake hunna libasun lakum sai da shi sai ya ga Allah ya ce mace tufafi ne a gare ta ne ta tambaya dan me ake tufafi dan ana tufafi dan zafi ana yi dan sanyi ana yi dan kaza to akwai wanda ake dan ado ko ka ga wani zai da mukami ya auro wata inda mukamin zai tafi zai iya rabuwa da ita musamman ya gamsu abin da yake samu babu yanzu to zai iya rabuwa da ita domin ta wannan mukamin a misali ba a wai a zuwa ita kafin ta gudu da yana sa abin yayi yawa in shi zai rabu da ita ba za ta nemi saki da kanta domin yanzu ba gurin ta bane abin da ya kawo ta babu ka gani an da wani zuwa to wannan shi ne to kaga anan language ba ba ana ta magana ba ka fahimci language din iyalai a tsere cikin manufofin zance ke wanda kake zuwa zance ka fahimci ne language ɗinta wadda fafane ki ne ko kuma act of service ko receiving due ko kuma me ake kiransa physical touch ko quality time wayannan language din kawai su ake ka karanta yayin da in baka gane a gurin zance wato ka fahimce shi yayin da ta zauna sai a holi mun danta za ka fahimci me yaranta ku ka gani karara da abin da annabi yake nuna ma cewa yana gane tana cikin damuwa ya sani in ba wannan yanayin take ba ya sani sai sai kace ba kullu sai nace min aina ta'rifu zalik babban malamin shi ke tambaya wannan wai sai take tambayar annabi ya kike gane haka wani mutum ba ta da shi amma saurara ki idan kuke an yi rabiya in muna salima alin ba ki kuke irin naku na mata na ba gaira ba dalili kai nake da kulina an muna yi rasa kike Allah wa rabbul ka'aba wa rabbu muhammad a ina hada cikin cikin yiran nan ka san mata suna da san rantsuwa haba a ce haba ta ce wallahi da na rantsi da ubangijin muhammad haka ta ce wala Allah ji alawaki wa idan kun ci dabba idan ku ci shi kun ci kina cewa na wa rabbu ibrahim to kaga yanzu ba za ku da sunan da ba wa rabbu ibrahim na rantsi da ubangijin annabi ibrahim annabi ya gina mata wannan kala sai ta ce kullu sai na ce ajal aisha ta ce kwarai ba haka ne ai da ma ba haka ne wallahi ya rasulullah ta ce na rantse da Allah ya ma'aikin Allah haka ne ma hajuru amma baka gani ba na kaurace komai illas maka sunan kawai da ke kaurace wa saboda mun samu sabani ba wai kai zakin ka ba iya sunan kawai saboda kaga da kananan shekaru amma da ilimi domin ka kawar cewa annaba ya kafa furta kuma zanje ya baki kuma kace iya sunan ne kawai kuma zan sai dan dan ma tana da iko akan haka ne domin ita matan ta yawa amma ka ga mu yanzu wage rawu ai ba ba sunan ma baka zai kaurace masa ba yawa amma ita tana da iko tunda matan ta ta hayyata kaga annabi ya san langwacin wa iyalinsa ya sani ya za mu koya karkashin hadisin na farko yi imamu rajul bi hali mar'ati min fi'liha karka duba yanayin mace akwai wanda da yanzu akwai wanda yanzu duk wata ce sun yi fara da matarsa domin ya kasa gane cewa kin kana amarya ya kasa fahimta cewa idan an shiga yanayi na period mace canjawa ce lafiya lokacin da amma kada zai ga tana muturai sai ka hararo a kwakwalwarka ka ajiye cewa yanzu lokacin jiriyar ɗinta ne in da ya shiga wannan yanayi duk abin da za ta ka ɗauke kanka to da wannan lokacin wato ƴan ƙananan ba ka za su ke zama komai canjawa yake komai idan Allah ya ce ka kai ka ne kana ɗan kuɗi a hanya duk abin da ka yi requestin ka siyo to ba za ku gana ba eh domin wanda ku ayi ne yake zuwa sabo saboda haka da abin da ta roka kace a jiyo kaza ko goda ta kai maka jiyo ba za ku bata to duka wannan kaji kuma duk wata duk wata a jiya ni za a nuna yawan fada in an zuwa ce min wani kaga wani ai hakuri ne da shi in ce ya yi aure in kai aka ce ya aure wani jidan na kurabu ne ai ba za ka yana da hakuri waje yayi aure hakurin kare yanzu ai dole ne ya za ka yi ba ka yadda za ka yi ko sadaka buzu ne irin sadaka ya ne baya sadaka ya je ɗebo ruwa a rijiya tilallan da rajuwa a cikin rijiya yana sadaka fi sabilillah in bai ma ya zai yi da na da ai ba da ba yadda za ka yi saboda haka kai ma haka ne amma ne ya hadisi wanda za a ga ya shekara ɗaya biyu uku suna da dai ai a nan ne za a ce wani mai haƙuri ne za ka iya ganin yanzu mutum biyu a gida lokacin da suke gida wani bai da haƙuri duk abin da aka yi sai ya sai ya ji rama duk bota duk abin da aka yi wani kuma ba sakawa ba hanawa amma za ka iya ganin jarrabawa wannan ɗin da baya magana da baya wato baya iya rike mutum wannan da kuke gani wani gobe kuma sai ga gani lafiya ne saboda shi wannan mai dabi'a ne da kawai inda ya gani ba zai bari ba kaza akwai mutane masu wannan dabi'a amma kuma daga nan ana warware matsalar ta wuce shi kuma wancan saboda tsabar hakurinsa da lilin shi ta rawaye sai ka yanke ba akan biredin naira idan ya sake ta ba biredin musulun bane wallahi kiri gari ne jin ta ruwa yake sai da ya gama tarawa sai bindiga su koyin su kuma suka yi bindiga ba sa jin bindiga domin ya tara wanda yake gyara abu za ku gani sai a taba maki in abu ya taso ba shi da hakuri ne abin da yake amma wanda kuma da ya zo kawai abin da ba a so bayan abu ya faru ka rike da an zo an zaura ka ce 2001 ma an yi kaza ai 2003 kuma aka kaza to shi ne ba a so amma wanda bai abu ya faru in dai bai mar ba zai fada daga nan kuma aka bayar hakuri ta wuce ya fi daɗin zama ya fi daɗi amma ne tarawa ka ji yayi wallahi jiran da yaro ko a gurin yin jago ne mutum ya ɗigo yara ya zuba ana kai man da yaji yana ta tara jiran da ya kore su za a ga kowa ya ji wallahi ba zai mai da su ba ayi ayi a duk duk yan unguwa ma da mun je mun ba da hakuri a ce ya ki hakura shi ya san me ya yi da yawa to da haka wannan shi ne to kaga na biyu a sabru ala nisa kaji ba hakuri da mata gaba ɗaya hakuri ne da biyar ba ko yar malam wa ta auro ka dauka cewa za a kai ma da ji wallahi na ba da wannan misalin duk wanda za ka aura ta kai na na Fatima to amma da sai da na alilaji ba bar mata gidan yayi ba ma kaga dai ai dai ba ai kancen magana da an yi magana ka ce kai gidan tarbiyya za ka auro to an auro yan gidan annabi kuma ka ji abin da ta yi ɗabi'ar da take duka ji kawai hakuri yake ne yawa ka auro wanda in za ta yi ma abu wanda ba za ta kure ka ba shi ne matsalar dama wanda ba za ta kure ka ba in ta yi laifin da za ta tsaya iyalan ka sa ko da ta ja danko sai ta zama ɗaya ne ki ta ga ta kai ƙarshen electricity din gaba ɗaya ta ga yanzu ba abin da to wannan ba shi da daɗin zama amma wanda in ta ja za ta saki to wannan dama haka take muna da tauna da wani kwali gama ne yana cewa shi tunda ba matarsa da ya ce malam yana faɗa bayan ya faɗi fawaid din wato polygamy akan polygamy akan monogamy sai yake cewa duk da cewa ko taran zaka je in kana da gida biyu ko wanda gida buga ka ake yake can nan ba daɗi nan ba babu yake amma hikima da cikin hikima ta Allah kai dai ba fada wa wannan gidan ba wanda ya sani nan ba a san ana buga ka ba can ba ba a san ana buga ka ba yake amma duk yin ba ka jin daɗin ka a lokaci guda shi ne ce mata na ce to a ke ranka ne da wadana ke ne ce duk da haka sun fi daya kaga kan samu wani dalili da zan kara jefa masa kenan yace duk wannan bugawar sun fi daya wallahi yace domin lokacin da kuma za su zo suna ana daɗaɗawa kai kuma kafi kafi sarki zarauta to wannan shi ne sai yake to lauhu mugadabati zawj inna lillahi wa inna ilaihi to na ai da ma da sai a rage bankokin nan tunda wannan bankokin kawai a rage su eh ba matsala a kai ba da matsala alai kuwa lai mina abu na kaji abin da malami yake na uku yake mugadabatu zawjati li zawjiha mace ta buga da mijinta ta ba shi auki yace ne yace ma'fuwan anha yace wannan kawai ta yake hakuri za ka yi in dai ta biyo mata to za ka zama mai aure ki ta wallahi wayannan mata bari biya ma malam duk sai biyu haka kike bambancin su kawai lambar wannan jika ta hamsin da uku wannan arba'in wannan ishirin da biyar wallahi duk ɗaya ne mala ni ba wai saboda ta ku nake ina ga muku gaskiya ne domin ni ne a kusa da ku da rake faɗa mu iyayen ku yanzu ba za su zo su kakanni ba za su zo ba ma ku zuwa ku zauna a ga mu amma a nan kaga na samu dama tun da matasa sai ta ga muku kuma kalmomin da yana faɗa ne dan matasa ba dai iyaye na ba ba da ku nake ba da matasa nake wallahi da su nake sai yin wanda ba su shiga ba da su nake ma gani yawa eh ku ya za an tafi eh da su ake man gaba daya wannan karatu za ta ba mu ne karatun nan kuwa Eh ni na ga tunan ne ba nan ba. Ina wannan ba ta da mala ali. Yawwa, a sa kawo mu cewa da. Yawwa. Na'am. To kun ji wannan mala yace fitatawa fitatawa da mace take wa namiji hakuri yake ne wa in kanat zati qadrin kabir yace kuma duk matsayinta haka yace duk koyarwa ne in ka auro kawai kai hakuri eh duk matsayinta hadisi na dubu ɗaya ɗari biyar da tamanin da ɗaya ana aisha kalat na na aisha Allah ya kara mata yadda take kuntu ala abu bil banati inda annabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina wato wasa da ɗan kawai na ɗan mata ina ruwan ne yake ne ka san yanzu ana bukata ba ko ba shi wannan bidiyo ne an gane ko saboda haka na kasance ina da amfani na wato wasa da kawai na mata al'abu bil banat ina wasa da kawai na mata a inda nabi sallallahu alaihi wa sallam suka wato wasa da a nan ma abin da za mu fassara shi ne tana wasa da yan tsanoni an kawo amarya amma da yan tsanarta saboda haka da na iya saboda karancin shekarunta da yan tsana aka kawo ta da irin don wata ranar ya taɓa ganin ta tana yana dawowa sai ta da ita tana wasa a kan doki irin na katakon na har da fuka-fukai an mata ya har jami'a wannan kuma ta ce doki annabi ibrahim ne haka kake maza ya annabi ya yi dariya ya ce a haka doki annabi ibrahim ne ke ta ce kwarai kuwa ta ci gaba da wasan ta kawai amarya a yi da bukafukai ce haka yake da bukafukai ta ce kwarai kuwa kawai ta dora da wasan ta to kaga nan ana ga amma tana wasa da ƴan tsana ƴan tsana inda nabi a gidan annabi wa kana ni sawahibul ba ba sai a nan tana da kawaye su ba suna zuwa gidan amarya wasan ƴan tsana yana abu da mai je su zo mi wasan mu fakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan da kala da annabi ya sallama ya shigo kuma annabi zai shigo gida yana sallama da ya shigo gida an ji ya shigo ka san wai akwai wanda ji yara suka saba ƴan gida suka saba suna ne saboda shi baya sallama sai dai ka je da ban da wannan yaron ne ban da wannan wai sai yaran gidan suke ce wanne shi yanzu wannan ban da rigima wallahi wai shi baya sallama da ya shigo duk yaron da ya gani a hanyar sai ya ban da shi ƴaƴan zabo suke cewar da yake ba haka annabi yake yi ba yawa kuma yanzu in ka je garin bandin kau karya wani ba kai farkon ka je dawo yawa idan da kala ya takammana minhu da tun da annabi ya sallama duk sai sirka buya ya takammana ayyar tahina sai sirka buyawa annabi alaihi salatu wassalam wane mutum ya tafina haya'an minhu wa haiba sai rika kuya ta wajen jin kunyar annabi da kwarjininsa duk zai kuya mai kuya a bayan labule tana yi mai kuya a bayan kofa duk kawai amarya sun kuya bai sarrifu hunna ilayya da na yi ta ce ayyul jilu hunna sai ya kiran sai sai suwaye na ji motsi zai su ai da wance sai ke wance in ta auna zai ke fito in ta fito zai ce dawo su ci gaba da wasan sai kuma wa sai wance wance zai kuma kiran ta fito in ta fito zai kuma su fito sai ce ku zauna ku ci gaba da wasan ya tange wa su gudu sallallahu alaihi wa sallam ai rayuwa annabi ta musamman ta musamman to kaga tace bai sarubu inna ilayhi kirawo shi da da su gurina bai la auna mai ci gaba da wasan su da ni kaga nan me za mu koya na farko jawabin da yake bil harami ya halatta ai wasa da yar kana kanka a gida yanzu wato idan mutum ya da ya mace a gida zai gane sai daga cikin hikimomin musulunci za ka ga idan ta biyo yarinya karama yanzu shekara uku ya tsana za ka ga yadda take tarayya su da yadda take mu'amalanta su yadda ka san uwa da ya to wannan abu ake so tun tana yarinya ta koya in ana wannan abubuwan da ake gani a hanya kayan abun waina dan gado dan karami da dan waye yana da kyau a rika cewa yara mata saboda suna koyar ne koyar da niyya da mantakewa ta aure tun a wannan lokacin in suna ana ne shekaru kuma dai ne kawai abin da ya gudu hajjar yake ya halatta a cewa yara yan mata yan rana yake in taba daga sai a kwaci ita ma na Aisha tana fara al'ada annabi ya karbe wannan dokin kara dokin katakon da ya tsara biyan wace ya karkarya yanzu ba lokacin wasa da su bane kamar yadda muke fara ka shiga jami'a kamar budurwa kasuwa yan da bantiri da tsatsan tebi a hannu ta ji aure in kira sun runguma wani abu ki samu ki aure mana sai ta samu adam tebi za ka zance shiga mota sai ta sa ki kusa da ita ka so to wannan ba bai halatta ba saboda kin balaga da zarar ta balaga to sai araba tare ko a ko ta ga mu yanzu ba za a ce sai a koko na waje a koyi saboda dan baya da za kuma da kai ta annahu bari saboda haka sai a koyi in wani ya taso sai a bai kaga mu yanzu ba za a ce a kona ba ba za a kona shi ba sai a ajiye don wani amfana to wannan shi ne na biyu hayawu ni jahil ansa irin yadda matan wa matan madina suke da kunya matan madina suna da kunya shi za mu ce fada mu ma asalin matan kawai sanin da muka mutu suna da kunya saboda haka kauyawa ne kirkirarsa aka yawa na'am kirkira sa ake domin ba kawai wata kakar mu ta tawo zuwa garin nan ta rusu Allah ya mata rahama wata da jijiya wata ran wallahi ba na mantawa kawai sai naga tana na shigo sai naga tana muna yi mun mun gaisa tana kwalla wai a ce yan mata aka taso sai shigo garin nan da rana daga kauye ta zo an ta so yin shekara da bulu tc na ta kayan mata wai haka wallahi shi da ke kuka haka mata wai suka yi yanzu dama irin wayannan da kijin da muke da su a kawai su ne za su zuci wannan ɗanɗane da cin aje daga can ya fito ba daga can yake wallahi tun da ka bidiyo ba ina ruwan ba kawai da wani zai kai ka ga ana aka kirkiri an yi indian night bai karbu ba aka yi arabian night shi ma bai bari jini ba da aka fito da wannan saboda a wayan ta kaga indian ai za ka gaba wannan tsatsa ne ba ka tsaye sai dai rigar su irin rigunan a arabian shi ma haka zo za ka dole rigunan su ba irin wayan nan bane amma da aka zo da kauyawa sai aka samu tsababbin riguna ya ma haɗa shi to shi kuma sai ka saboda shi dan ya fi son wannan fito da haka wannan shi ne kunyar matan madina hatta jirati min wannan har kananan su matan kauye ce a da har kananan su waibatu hunna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da yadda annabi yake yadda annabi yake musu kwarjini na uku mura'atul nabi sallallahu alaihi wasallam li jinni aisha annabi ya dubi shekarun da na aisha Allah ya kara mata yadda ya kalli shekarun ta to kullum idan mutum ya auro mace sai ya rika la'akari da wannan ya rika la'akari da cewa ba fai walin ka zakaru kal'unsa wannan shi ne duk yadda take wallahi ko digirin ta nawa idan ka zo wani abin sai ma ɗauka za ka gire shi da yadda ɗabi'a ce sai haka take ko da girin da nawa saboda haka in ka ɗau wannan a ranka kai ce to duk wanda aka yi ma laifi sai ka ga ɗau sai ka ga ba ka ɗauke shi da girma ba sai ka zauna a lafiya amma kana jin ba za a yi ma ai abin da yake janyo haka sabani na gidan aure jin cewa kamar ni yake janyowa yanzu irin laifin da kai ma lady kafin ka shigo gida amma irin da guda 20 duk rajen ne me yasa saboda ba su da muhimmanci a gurin ka wa'anka amma wannan da kake ganin tana da muhimmanci in kai ma kira laifin zai girma ba to inda za ka ka hararo wannan to za ka zauna lafiya bayan wayannan da kake ji sai kana addu'a kuma in ka tashi da dare ka yawaita addu'a اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين wannan addu'a kake wasa da ita kafin kai aure bayan kai aure kun fara yaya an fara manyanta kar kai wasa da ita domin wannan tabi'a da Annabi yake kulli katmin bilai ba ba wace karu da suke sa wata liki kana nan a lokacin jiya zo da addu'a da za ka yi kawai Allah ya raba ku lafiya ba ka kuji ba ka ganin in ta gada ma akwai lokacin da kana gidan ba da yake da wani da zaka haɗe ba kai in kai magana ba ji a haɗu da yayin ai dariya a cikin kali wai yanzu ba ka ganewa kai su kadai da yake da yayin da su suke ganewa sai ce ku rabu da shi ko ta rike musu ijara su dau language da ban su rika amfani da shi yana zaune a gurin za a ce da shi bai sani ba Na'am. Iyaye. Haka. Yani, abin da alaji abokan yake magana shi ne, irin wannan shakulatin bangare da yi da ake mai da ubangiji a mai da shi yanzu bai san komai ba. wani wulakanci sabo ba zai iya bin yaro bai da shi bana to sai ma kuwa to sai ma da gudu ba ayyaka ai cewa kai karama mutu kai tunda kana yaro ai shi ne misalin da wani daga cikin malamai yayi a littafin sa da ya bani sha'awa yake cewa duk wanda yake da iyaye da suka girma duk wanda yake da iyaye suka girma tare musamman Allah ya sa mahaifinka ya haura sittin an tafi har ga haura sittin dama a baro ummati sittin da hausa ba ina annabi ya karo al'umma ta duk wanda kaje ya haura dama idan kai shekara sittin to kace yanzu gona suka ci ci kawai eh idan ya kara hamsin kawai ka rika tunano cewa kai yanzu saura goma misali wanda yana sa mutum ya ce rika tuna lahira ko da yake saboda haka wanda za ka aure wayannan ba su da yawa a cikin al'umma ba su da yawa to idan ya kai wasu shekaru za ka ga mahaifinka yanzu sai ku yi hira sai mai mai ta magance sau goma shi ne yake cewa karka ce baba ka ji abin faɗa ji ko ita kiran sunanka idan mata suna gane wannan karatun idan yanzu mahaifinka ya kira sunanka sau biyar ko ya maimaita ma labari sau biyar wallahi sun san da kana yaro ka maimaita ma sau ashirin kuma duk da ba shi ba za ka kuma na'am amma na'am zai kira ga ta da ba sai kira sunanka sau goma kuma ba ka amsa zai kuka to zai rama lokacin da ya girma shi ma wannan dabi'un da kai masa shi yanzu zai rama Allah ya ga ka iya jurewa shi ya jure za ka yi hakura kai yanzu za ka yi hakura shi ne in ma ya bulu bin da inda kan kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wannan kalmar ita ake nufi la arama hadi wa tilka al-ayyamu yudawiluha bainan nas in kun dauka ne zama to shi kenan sai ma na ga yayan suka zo ana nan ana nan kai ma za su nuna ma baka yi ba to wannan shi hadisi na gaba dari dure dari biyar da tamanin da biyu ana ida annan nasa kanu ya ta'awuna bi hadaya yau yau ma aisha da na ji Allah ya kara maka yadda take sahabbai su ne Allah tsana sun kasance yadda aurauna suna kirdado ayyan sidu suna mufata bari mutum ya rika kirdado bi hadaya na kyaututtuka da suke ba wa annabi ko za a baya cin sadaka yana cin amma kyauta domin mun fada kullum muna fada kyauta da dini biyu yake sa girmamawa da kauna duk wanda kake yi ma kyauta duk kan kanta abu to yana girmama ka ne kuma yana son ka sadaka kuma tausayi ne yake zai yi za annabi baya cin sadaka Isa adiletin da ake tsakanin kyauta da sadaka kullum ni na gabatarwa cewa duk da cewa sadaka maganin masifa tana yayi abubuwa da yawa amma ni ina ganin kyauta ga wata ke da ita dalili kuwa saboda annabi yana karba kuma kaga a wani gurin an kira zaraka da ni da ni ko iza ahlul bait ba ta ci amma dai tana yayi masifa kaga da dinka za a kan kare ma kenan wanda kake tare da shi wani abubuwa da ga mazaje da muna tattaunawa da da wani bawan Allah nake ce masa aiki da za da za ka ga da a kasar Hausa mutane iyayen mutum dauki al'adar sa ranjuna a hanya eh wanda a lokacin ma kofi ɗaya ne ko mu da ba mu da shekaru da yawa mun ke sha ruwan hanya kofi ɗaya ne amma maka ne gidan zari a wani gurin dan kawai wani gaba da shi kowa ne za ka je ka ba bakin da ita za ku ga ita wannan dan za ta tafi mai ta tabar to kaga da ilimi ya zo daga baya sai aka koma zuba ciwo wata ko kuma ruwan aleda a cikin randar amma dai yin sanyi saboda an gano cewa shan kofi dai akwai matsala daga baya aka koma zuba ciwo wata sai nace amma yanzu babu ina yake ko jiya wata yanzu kana da naira 20 zaka ta da wahala ka je guri yanzu kaza ana yi amma ba irin da ba sadaka ruwa kuma sadaka ce mai muhimmancin gaske muhimmancin gaske duk da bankunan harami za ka za akwai wanda ke gayawa ba wai sai iya larabawa ba kawai mutum ya tsaya ya ɗauko abin robar ruwa ya zuba wa mutane yana da fa'ida kawai shi bari yana da aikin da ya samu ladan shi ba yana da shi wani bawa Allah yana cewa yi ta wannan yana yi Allah ka fitar da mu mangwar ne mangwar ne zo wuce ya faɗi wannan muna tsaye da shi yake ta ga da yake da a kasuwar mu yake muna da mutane mutanen kauye wanda in za su zo wallahi sai mutum ya to da shi a leda ya ba su ji a kai wa yara yake yanzu in dubu in dubu da ya ba shi ba dan tsibaro ma a hannu za a kawo ba yake yanzu sun jera raba mangwara ba mangwara ba wanda yanzu wanda da in ana bozan kowane irin abu bozansa za ka zarce kowa ya gaji amma yanzu mangwara sai ka isa za ka sha haka ban sanya shi a yi muna ɗaya da jeji wannan magana yace wallahi malam ta yace a kasuwar mu mutanen kauye kawai har kawai wani ya zo ya kale da sai kama yace a kai wa yara yace yanzu ko kuɗi muka ba su suka tashi kama yace wallahi za ka gabare ita ba bayan yanayi kuma da ɗabi'un mu ko yawa wato na rowa ko zanna yau fara cewa yadda muka dau Allah haka zai bamu shine kawai to annabi yana karbar cututtuka amma kun san akwai kabilar da yake karbar cututtuka in za ka bi kyauta kai ma ka duba da kyau wanda ka san ba zai ma guri ba lalle ke kiyaye duk wanda ka san gori je wa suka karba ne zo wanda kudu kudu ka ce ba ka to ba annabi ya ga wannan kabila yake da yau ka ta ƙara kawo masa wata amma idan mutum da girmamawa ne da kauna in ya baka duk ko ka fi karfin abin ka karba wajibi ne ka karba kamar da mun biya jama'i da ai kun ga akwai abubuwan da ba ma a so kamar da kyautar saboda haka sai an karba duk to in za a ba annabi kyautar sai shi da irin kwanaki sun san yau yana wannan dakin gobe yana wannan dakin sai a ce da ji dakin ranar da yake dakin Aisha yau mu Aisha ranar na na Aisha yau da gona biha suna da fatar na na Aisha domin sun san ranar annabi ya kokarin ciki aw yau da gona bi zalika marzata rasulillah ko kuma suna da fatar suna neman yarda annabi ne ta wato sala cewa annabi yayi murna da wannan abin domin ranar yake cikin lishafi na'am ai ban iya tuno su bane shi sa ban faɗa ba kai ce eh na daya fadilatu aisha inda nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu an-nas li dhalik fadlan na aisha gura annabi alaihi salatu wasalam da kuma wato yadda mutane suka san cewa annabi yana san aisha kowa ya sani ai kun ga wanda zai yakin zatu talatin sai annabi ya nadawa amru bin lafiya kai ne komanda sai na bakar na nan ba Umar na nan Usman na gurin sai na duk kula ba Rashidin na gurin amma sai iza ɗauki ya zaɓi Amr bin Al-As yace kai ne komanda bayan an je yaki an dawo kawai sai Amr bin Al-As ya karaya ma cewa yanzu ba annabi ya fi kaunar sa akan kowa kawai sai da wani kowa yana nan sai ya tambaya yace ina da tambaya wa Rasulullah wani wurwa ka fito ne wa ka fi gauna yau yana so ya nuna kowa shi ne wancan sai annabi ya ce aisha ya ce ai ba mata nake nufi da ya rasulullah maza sai ya abuha babanta sai ya ce sannan wa sannan ya ce sannan umar sannan wa sannan Usman yace da na fara lissafi na dai kar aje gaba dai aje bana ta so nan juru yace nan juru domin karan je wato ta kanci ko wa ta kai har kulli makani makani yawa ko a yayin sai za akwai abin da ya taso sai kaga kawai wai ku dacewa da abin shi za ka yi a tayin yayi wani abin ya taso kuma za ka gaba shi za ka yi a tayin bawa da za a sa kawai an mutu da lafiya ji cewa an fi son ka fiye da kowa shi ne ballo ruwa ya cewa gaba da gaban ta ba ya manta da cewa da kanto ana wa Abi Bakr wa Umar wa kanto ana wa Abi Bakr wa Umar na sai mu dan kana da hadisin da abubuwan da muka faɗa daidai to na karshe shi ne jawazu kabulin hadiya imman huwa aqallu manzila ya halatta in karbi kyauta ga wanda ka fi matsayi za ga wani ya zo yanzu zai baka naira goma kai kuma yanzu naira ba ka ma san me za ka yi da ita ba to kar ka ce ni za ka ba goma a tun da girmamawa ce da kauna da karba ka ce ka gode man sana ilaikum ma'rufan fa khadimu duk wanda ya muku alheri ku biya shi sai a zaka biya ko dai ka ba shi abin da yafi nasa ko ka koma kai sai mara addu'a annabi yake kai sai masa addu'a har sai ka ji cewa da ka biya wannan haƙƙi ne haƙƙi ne duk wanda ya ma kyauta ya kamata mu kiyaye sai kai sai mara addu'a a ba bi za ka ga ni bayan gidan sa sai ka ji cewa yanzu yana da ni ya bar to gaskiya wannan addu'a da nake mai yanzu ta kai matakin da ni ka'idar kenan kaga wanda ya baka dubu hamsin za ka ɗau lokaci kana addu'a ko ya baka dubu goma dubu ɗaya lokacin da kake bukatar naira ɗari ba sai ka yi mana addu'a da kake jin cewa ta biya wannan dubu ɗaya wannan tsari ne na musulunci man sana ilaikum ma'rufan fa qadiruhu fa in lam tajidu ma tuqadiruhu fad'u lahu na taɓa ba da wannan misalin ƙarƙashin wannan hadisin wata rana ba ma da zarewa a garin kai ba wani da fiye ba da jin bawa Allah nan da ana garin sa an kawo shi a mota ana ruwa a Usman bin Affan sai na buɗe shagon gidana saboda haka tunda yayi biya ce kaga ba za a yi sallah a ruwa ba sai muka shiga shagon wani an kawo shi a mota alaji ne da fiye ne da sannan sa kwajiri wannan shagon da na buɗe sai suka shigo saboda haka ana ce sallah bayan an yi dara ka gani tun da yanzu shago na ne sai zan jira kowa ya fita da rabi kowa ya fita ba bai ya ki daji yana zaune a cikin jira yake kowa ya fita har wanda ya kawo shi direban da aka fita sai ya karkace sai ya zaro wani kuɗi sai ba sai na ce haba baba sai ya ce kai baka sa annabi ya ce wanda ya ma alheri ka saka na gaba yake wannan alherin da kai mana shine ba za ka tafi da ladan ba sai na saka maka a kaga a lokacin na gane hadisin a aikace wallahi tallahi ya canje ga kwajin zai fita wannan shine karatu magabatan mu za ku so ce ki aiki da karatu aiki masara ilaikum ma'rufan fa kafi'u kuma ya tashi bayan ya tashi ya gode aka babban mota aka kawo su wallahi ya shiga motar da suke tafiya to wannan shine masana alaikum ma'rufan shine abin da za ku za ku goyi suna yi da in aka zo wato ba ma roƙa suke ba kawai wasu dan sun dan ce ba ta sun kama ma wani abu ko sun tura ma kaya kaji suna da buƙatar agaji ce mako sai ka ba su wani abu kace ko raba masana alaikum ma'rufan ba wai biya kai ba domin da biya kai sai ai ujira kafin a tura ka biya sai to no za ka biya ko no za ka domin jan wai idan za ka da kai za ai tsada a ce ka bu daga nan zuwa goje kaza kaza za ka biya wannan ko bai ba kawai ce muku ne don kaga dama kai bane mai ba ka ji wuri Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sana'a ba wanda ya baki kuɗi Oma na mota? La haula la haula la haula. Wa aiki ko da yaushe ba nabi alkhairi ko da yaushe wato ba ba kwa mantawa hadisi da muka ko asira wani lokaci da muka taba magana da tijuwa annabi ya zo wucewa da sahabbai ruwa ta taimaka musu ne jin ran da aka zo wucewa za a yi yaƙi sai annabi ya ce ku tsallake garin da tijuwan nan kara taba alheri kenan ji mutane su zama masu alkhairi dan koli ne dan koli Allah ya dace da Allah ya samu gama lafiya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya yaje mana akwai aljarabe da aka yi ko akwai ranar ina ji juma'a ne ko sai mutan su a da mutan gidan karaye da Allah ya warsuwa muna roƙon Allah ya yaje masa ya ba ta hakuri da juriya muna roƙon Allah ya suna ya ta rawa da tsohon sa madaukaka duk waɗanda aka yi wa rashi Allah ya ji kansu da gafara marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya su da mutu da lafiya Allah ka inganta lafiya suna roƙon Allah da suna ya ta rawa da tsohon sa madaukaka yi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya iyayen mu da malaman mu da suka ga mu gidan da suka yarda da cikin su da gafara dan ta mu ta zuwa Allah ta mu kula da kyau da imani Allah ka ba mu tsawon kwana ne amfani kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya suna roƙon Allah da suna yin kyakkyawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba da su zara mana matasan mu da ƴaƴan mu Allah ka tuya mana Allah ka dora ta amin ya mani اللهم آمنا في أوطاننا فأرسل أئمتنا ولا تؤمنا اجعل ولايتنا في من خافك وتقاك واتبع ذاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين